بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يو درسي نقوم زام تاش إن شاء الله يو شاب يرقى وتر ربيع الأول هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو لتريه دو لسلاتين دبوكي ديري تكي درانا عشرين دبوكي قوشن شابيو شكرا تدبو بيو لقوم شابيا زام تاش الموصول والمنقطع والمعضل نعم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الموصول والمنقطع والمعضل مرفوعا مرفوعا مرفوعا او موقوفا يتصل اسناده اسناده الموصول والمتصل
تو آه، مرفوعا او موقوفا اذ يتصل إذا سينجا مرفوعا او موقوفا اذ يتصل اسناده الموصول والمتصل إيه، akwai akwai damma kuma ina ganin nuskar al-ethiopi haka take marfu'an aw mawqufan idh yattasilu isnaduhu al-mawsul wal muttasil ku duba ku ga yanda dukkan hamzatul qat'i ya mai da ita hamzatul wasl saboda baitin ya istiqama domin kace mawqufan aw marfu'an aw mawqufan idh yattasilu baitin zai yi to sai ya mayar da hamzatul qat'i ya mayar da ita hamzatul wasl ko inda ita ce wadda ake ake ake wasalinta sai sai tanwinin ya fito a ce marfu anau mawqufa nau marfu anau mawqufa nid yattasilu sai kai fakkin tanwinin kai sanya wasalin kalmar da za ta zo daga baya akan sa kai iskatin hamza ne ya ce marfu anau kaga kai fakkin tanwinin ko ka fitar da nun din kai iskatin alif din ka dauki ka dauki wasalin alif ɗin ka ɗora a kan annun attanwi ka ce marfu'a nau mawqufa ne da ya tasulu masu karatun warshi ba su da mushkila suna ganin irin wannan sun saba na ya ce a hadisin da yake halin kasancewarsa mausul na farko dai tukuna tabwibin al-mawsul ismu maf'ul min al-wasl wannan shine an-naw'u ath-thamin wat-tasi' wal-'ashir tunda mun yi tsaya akan an-naw'u as-sabi' dama na ilmin mustala muna yanzu wannan shine an-naw'u ath-thamin wat-tasi' wal-'ashir ya hada su saboda suna da munasaba da juna dukkaninsu sifa ne na me isnad dukkaninsu sifa ne na isnad saboda munasaba su sai ya hada su tare da juna yace wal mawsul lughatun ismi maf'ul min wasalahu bi ma'ana ballaghahu ballaghahu yani ke wannan walladina yusuf walladina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal an yusal daga nan aka samu wannan saboda yana nuni akan isarwa wato kowa mai riwaya ya isar da riwayar ga wanda yake kasansa aw a'tahu aw taraka hajrahu wa qati'atahu to shine zai fara da shi sannan yace al-munqati shi kuma shi ma ismu maf'ul min inqata'a اسم فائل كي من انقطع فهو منقطع والمعضل شما اسم مفعول من أعضل نعم يتي موقوفا دكا ونمتن حال كسنشي وس مرفوعا أو موقوفا fuska ɗaya kenan ta irabi wato ka ɗauki marfu'an da mawqufan ina a matsayin hal sahibul hal din shine aka sani da ma'ana shine da ma'ana magana akan hadith ne matin wato dukkan wani matin halin kasancewarsa mawqufan aw marfu'an aw mawqufan ko kuma ka dauke shi a khabaru kana da aka shafe kana din da ismuha ko dama kuma ana yin haka ko ana shafe kana da ismuha wa zai tuno mana baitin a cikin dan malik wanda zai tuno mana baitin ne wani manta a cikin dan malik a kawo an a shafe wato ismu a shafe kana da ismu a bar khabar to almuhim wannan shine fuska biyu ne a irabi wato almatin idza kan idza kana almatin marfu'an aw mawqufan wato a wato almatin sawa'un kana marfu'an aw mawqufan wato in ya kasa mun san ma'anan marfu da mawquf ko idh yattasilu idan dai isna idh yattasilu isnaduhu idan dai isnadin sa ya zamanto sadajje in ya zamanto sadajje ne isnadin sa ya zamanto sadajje al-mawsul wal muttasil to wannan shine al-mawsul shine kuma al-muttasil wato yana da suna guda biyu a wajen malaman hadisi za su hada hadithun mausul suna nufin me suke nufi isnadinsa ya yi ittisal ko kuma su hada hadithun muttasil me suke nufi isnadinsa ya yi ittisal to da ya ce marfu'an aw mawqufan mun ce almarfu da mawquf sifar menene sifar isnadi ne ko sifar matan sifar matan matani ne ko sifar matani ne to me yasa yayi tafsisin sa da wannan sifofin matani guda nawa ne muka karanta a darasin da ya wuce guda uku waɗanne ne su al-marfu al-mawquf al-maqtu al-maqtu to da yace marfu'an aw mawqufan bai fadin aw maqtu'an ba wannan akwai mafhum akan maganar tasa ko kawai babu mafhum eh la mafhum wato hatta maqtu ma za iya ce masa mausul ko muttasil eh da wani kaidi
ai magana ce ta sanadi ba ta masu saboda haka shi ma zai iya ce
wannan maganar tasa akwai mafhuma ce ya nuna cewar makto ba a ce masa mausul ko mutasil saboda in dai suka yi sun bambance malaman hadith in suka ce hada hadithun mausul ko hada atharun mausul suna nufin marfu ko mako amma in makto'i ne ga tabi sai dai su ce hada mutasil ila sa'id ibn al-musayyib sai sun yi taqlidi bi qaid fuska ta biyu da yasa ba sa yin haka in ka ce ma hadisi maqtu hada maqtu'un mawsul sai zama to akwai kamar nau'i na tuka da warwara shi kansa asalin maqtu daga alqat'u ne ko to kuma ka hada shi ka hada shi da abin da yake nuna satarwa duk da yake ma'anoni ne daban amma za ka kawo rikici a wajen mai jinka sai a ce kaga waɗannan malaman hadisi wato larabcin ma ba su yaba ba haye ne ta za ka ce abu kuma kuto kuma musul a lokaci ba to shi yasa sai suka ce suna sai ba su amfani da shi a babin almakto an fahimta to ne
وواحد قبل الصحابي سقط منقطع قيل أو الصاحب قط
نعم wa wahidun rawi wanda yake shi guda wanda yake wahid ɗaya ne qabla sahabi wato idan a ko'ina a ko'ina bigiransa yake a cikin isnadi inda kafin sahabi ne saƙaf da ya zamanto wato ya yi sukuti ya faɗi daga cikin isnadin to wannan shi ake ce mamu ƙatar shi ake ce ma munqatir qila aw as-sahibu qad qila kuma an ce koma da a sahabin ne kadai ya zama to ya faɗi daga cikin isnadi shi ma ana ce masa munqati wato qawli wato munqati a cikin ta'rifinsa abu guda biyu ne na farko shine dukkan idan rawi guda daya rawi guda daya yana da muhimmanci shi yasa ya ce wa wahidun in rawi guda daya ya zamanto ya yi sukuti ya faɗi daga wani waje a cikin isnadi in wannan rawin ba sahabi ba ne to wannan shi ake ce ma munqatari kamar malik ya rawaito hadisi daga ibn umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga tabi'i malik tabi'i tabi'i bai ga sahabi ba saboda haka akwai tabi'i da ya yi sukuti da ya faɗi daga cikin isnadi to wannan shi ake ce ma munqati kauli na biyu shine yace ko ma sahabin ne kadai ya faɗi daga isnadi shi ma ana ce masa munqati abin da yasa kauli na farko yace in rawin ya zamanto kafin sahabi ne dan ya nuna maka cewar idan sahabi shine ya faɗi daga cikin isnadi to ana ba mu hadisin suna na musamman shine mursa saboda muhimmancin sahabi sai aka ba ma rashin ambatonsa a cikin sanar da suna suna keɓantacce to suka a wajen waɗannan ƙauli na biyu sai ya haɗa hatta ma sahabin shi ma ana ce masa munkafin wannan shine istihma'a wato shine istihmalin kauli na biyu shine abin da yawancin malaman fiqh suke amfani da shi a cikin tafan fuqaha kuma al-khatib al-baghdadi ma a cikin littafinsa haka ya tafi zuwa gare shi amma mafi yawan a cikin kifaya din khatib haka ya tafi a cikin kauli ne yace illa anna akthara ma yusafu bil irsali min haythu al-isti'mal ما رواه التابعي عنه صلى الله عليه وسلم sai dai mafi wajen istimali wajen istimalin malaman hadith mafi yawan amfanin da suke yi na almursal shine abinda sahabi ba a ambace shi a cikin hadith ba saboda haka za a ga a cikin tafan ilan suna magana akan ta'arudul wasli wal irsal irsal din da suke nufi shine rashin ambaton sahabi sai ka ga a kawo isnadi da ambaton sahabi sai a ce warawahu fulan mursalan biduni dhikri abin huraira ba tare da ya ambaci abin huraira ba sa cewa warawahu fulan munqati'an biduni dhikri abin huraira malaman hadisi ba sa yin wani mafi yawan istimalin su shine idan wato rashin idan faduwar sahabi ne a cikin sanad ba sa ce masa munqati suna ce masa mursal kun fahimci wannan? to na
منقطع من موضعين اثنين له تواليا ومعضل حيث ولا na munqati'un hadisi wanda yake munqati min mawdi'aini wanda yake a wuri guda biyu ithnaini guda biyu la tawaliya ba masu bin juna ba wa mu'dhalun to wa mu'dhalun haithu haithu wila to shine shi ma wannan mu'dhal ne shine ake ce ma mu'dhal haithu wila yayin da ya zamanto sun sadu da juna wila حيث ولا ولا حيث ولا إيه ولي يلي إيه حيث ولا هو إيه آه بك آه ولاني بكسر الواي والقصر للضرورة مصدر ولا بمعنى تابع إيه ولا يوالي ولاء إيه وهو نائب فاعل المحذوف أي حيث وجد حيث أي حيث آه أي تتابع بين الساقطين al-mu'dal shine wani mana ta'rifin al-mu'dal al-mu'dal a wato ma'akhudun min a'adalahu fa huwa mu'dal wa adil kama safi kama sumi fi aqatul asal fa huwa aqil bi ma'ana mu'qad wa a'allahu wa a'allahu al-marad fa huwa alil bi ma'ana mu'all wa fa'il bi ma'ana muf'al inma yusta'mal fi fi al-muta'addi wato al-mu'dal an ce masa al-mu'dal saboda a wato ana cewa a azalahul marar idan rashin lafiya ya tsananta ga mutum wato saboda wuyar ya zamanto ya inganta wato illar tasa ta yi tsanani yadda yake da wuya ma a ce wannan hadisin ya inganta ya zamanto an rasa a mutum biyu a ba bilwela ba a wuri daban-daban a cikin isnadi wannan da wuya hadisin ya zama to a wato karfafe yusamma mu'dal haithu saqata min al-isnad ithnan wila'an ka an yarwi tabi'u tabi'i qa'ilan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ashabul hadith yaquluna a'dalahu fa huwa mu'dal wa huwa istilahun mushkil al-ma'khadh min haythu al-lugha لأن مفعل مفعل بفتح العين لا يكون إلا من ثلاثي لازم عدي بالهمزة وهذا لازم معها قال وبحثت فوجدت له قولهم أمر عظيم أي مستغلق مستغلق شديد وفعيل بمعنى فاعل يدل على الثلاثي فعلى هذا يكون لنا عضل قاصرا وأعضل متعديا كما قالوا ظلم الليل وأظلم to ya ce wannan akwai ishkal na nahau ne wajen al-mu'adal saboda a ishtiƙaƙinsa ba ya zamantowa daga fi'ili muta'addi sai daga fi'ili lazim adala mu'adal amma ba za ka ce a adala kuma ka ce mu'adal ba saboda haka ya ce to sai dai a ɗauke shi kan cewa al-muta'addi an ɗauke shi a ma'ana al-lazim to wannan shine sharaɗin al-i'dal ya zamanto inqita'in a na wato na rawi guda biyu ne la ala tawali ba suna bin juna ba a wuri daban-daban a cikin isnadi wa minhu
wa minhu hadfu sahibin wal mustafa ومتنه بالتابعي وقفا ومنه yana daga cikin al-mu'dal hadfu sahibi a dau wato a yanki sahabi wal mustafa da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al mustafa ɗaya daga cikin sunayensa wa matnuhu bitabi'i wuqifa matanin kuma wato a tsayar da shi akan at-tabi'i wato ya zamanto mawqu ya zamanto tabi'i ne ya faɗe shi ya zama tabi'i ne ya faɗe shi matinin a danganta shi ya zama to bai ambaci sahabi ba bai ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar misalinsa ma ruya anil a'amash anil sha'abi qal yuqalu lirrajuli yawmal qiyamah amilta kaza wa kaza فيقول ما عملته فيختم على فيه الحديث kunga wannan sha'abi ne yake faɗa abin da zai faru ranar alkiyama ta za a yi sha'abi ya faɗa sai dai magana annabi sallallahu alaihi wasallam to amma bai ce bai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sha'abi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me za a ce ma wannan hadith din mursal to amma idan bai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kawai ya faɗi matanin kuma daga dukkan karina maganan annabi sallallahu alaihi wasallam ce to me za a ce ma wannan sai a ce masa mu'adha saboda haka da sharadin abu biyu ne ya zamanto abin da ya faɗa mimma ta juzu nisbatuhu ila mimma la ya juzu nisbatuhu kenan ila gairihi sallallahu alaihi wasallam wa illa in ku abin da za a وإلا فمرسل وكونه مسندا من طريق ذلك الذي وقفه وإلا فموقوف لا معضل كما يزمنتو أن رويتوش مسندا دقا isnadin wannan wanda ya mai da shi almoko wato a samu waɗansu ruwaito shi daga ƙaunin sahabi sai a ce masa to a wannan a mawquf ne na'am eh mu- mu'dal da da ma- da mursal dai eh wato mu- a, mursal shine tabi'i ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga in tabi'i ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'i bai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan ya ya cire a- a sahabin ya faɗi daga isnadin to wannan mursal ne mu'dal kuwa shine kamar malik ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a shine ɗaya daga cikin ta'arifin mu'dal shine da tabi'i da sahabi ya zamanto ba a faɗe su ba ai da da sahabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ambace su ba kuma karina ta nuna cewa wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce shine kamar sha'abi ya ce za a ce ma mutum ranar alkiyama kayi kaza kayi kaza sai ya ce bai yi ba kamar da rashin makoto ba ba zai zamanto maqtu ba tunda ai ba maganar sa bace maqtu shine qaulin sahabi qaulin tabi wannan la yuqalu bil ra'yi bai ɗauki to to ko da yake mun zo gaskiya ne wajen wannan mun ce idan ya zamanto tabi'i ya faɗa abin da yake la yuqalu mithluhu bil ra'yi muka ce za a ce masa mursal ne a, za a ce wannan hadisin mursal ne a marfu'un hukman amma mursalun sanadan
makoto
مقطوع لف... إيه مقطوع لفظا ومرفوع حكما إيه. kamar yadda muka yi cewa akwai kaulin sahabi wanda yake ra'ayi ba zai shiga muka ce masa marfu'un hukman mawqufun lafzan lokacin da muka kara a cikin wancan darasin namu mun yi wannan to amma wannan kuma wani suna ne da suka faɗa daban wani itlaqin ne su ce masa mu'dal eh suna ce masa al-mu'dal wato ba a jera ba la alattawali sharaɗin mu'dal kenan la alattawali kada su zamanto a kada su zamanto a jere a afon wato akwai ta'aqil a cikin baitin na suyuti afwan domin a idan aka samu inqiba'i a wurare guda biyu to yana da hali biyu ko dai ya zamanto wato bittawali shine kamar tabi'i tabi'i da tabi'i kamar shafi'i ya wato hadisi daga sahabi kaga tabi'i ta baulu atbani ya cire tabi'i tabi'i ya cire tabi'i ya tafi zuwa ga sahabi ko kuma ya zamanto ba alattawali ba a idan ta alattawali ne to wannan shi ne mu'adar in ba alattawali ba yana nan a munkafa ɗinsa wannan shi ne tarifin al-mu'adar shi yasa akwai taƙili a baitin shi yasa nan alhara al-ethiopia yake cewa wa in bila wila ina tarun hudir fa qayyidan aula fa mu'dalun urif fa mu'dalan urif ala an an ba mu alƙawarin ƙarfe goma sha biyu dole nan barko da ana sai bayan azahar sai mu ci gaba da sahih muslim kure aje tambayoyinku na wannan sai zuwa sati mai zuwa insha Allah sati na sama ke na sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in